الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna bakwai ga wata na rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa 29 watan daya miladiya na 2023 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin hisnul muslim min azkaril kitabi was sunnati na Dr. Sa'id Wahaf Al-Qahtani Allah subhanahu wataala ya mashi rahama muna cikin karanta irin addu'o'in da ya kamata mutum musulmi a lokacin da yayi sallah ya karanta su bayan yayi tahiyya yayi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kahin ya kai inda zai sallama mun karanta addu'o'i kusan guda bakwai ina ga a darasi na ƙarshe wanda yau za mu dasa insha Allah adda ta ƙarshe da muka karanta manzalla sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar a lokacin da kai tahiya kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ta'awuzi da abubuwan nan guda hudu ka ƙara da wancan ɗayan da makaranta Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram Allah ina nema ka kare ni daga duk wani aikin sabo wal maghram da dukkan wani abin da yake garama ce yani bashi kuna makamancin wannan to za ka karanta waɗannan ɗaya daga cikin su ko kuma wasu kaso daga ciki to daga cikin su manzo Allah yana roƙon Allah subhanahu wata'ala cewa ya Allah ina roƙonka aljanna Allah ka kare ni daga gidan wuta mazalla sallallahu alaihi wasallam yana karanta haka kahin ya kai zuwa ga inda zai sallama addu'a ta takwas wadda ita ce matashiyar karatu a yau hadisin ata ibnu sa'ib daga baban shi yake cewa qala yake ta sallabina ammar ibn yasir yace ammar dan yasir dai daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mana salla salatan wata salla yace fa aujaza fiha sai ya takaita a cikinta faƙala lahu ba'dal qawm sai wasu daga cikin mutane suke ce mushi laqad khaffafta haƙiƙa ka taƙaita da yawa aw awjazta salat suka ce ka taƙaita sallan nan yace amma ala zalika faqad da'awtu fiha bid'awatin yace duk da ku yanda kuke ga cewa na taƙaita amma nayi wasu addu'o'i a cikin wannan sallah wadda addu'o'in nan sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace naji waɗannan addu'o'i daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan ita ce addu'ar wadda Ammar ya ji ta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazalla me yake da roƙon Allah mazalla kan yi sallama yana ce Allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah ina roƙonka da iliminka wanda yake na gaibi sanin fakakkun abubuwa wa ƙuduratika alal khalq ya Allah ina roƙonka da ƙudura da iko da kake da akan halittunka cewa ya ubangiji ahyini ma alimtal hayata khairan li ya Allah ka rayar da ni matukar kasancewa rayuwar nan ita ce alheri a gare ni sannan kuma wata waffani idza alimtal wafata khairan li ya Allah ka amshi raina idan ya zamanto mutuwa ce alheri a gare ni to kaga wannan duka bawa yana roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ubangiji ya rayar da shi in alheri ne in ko ba alheri bane ba to mutum gwanda ya mutu a halin da yake la'alla a wannan yanayin zai samu rahamar Allah subhanahu wata'ala yana yiwa idan aka yi gaba rayuwar ta ƙara gaba mutum zai shiga cikin wani rintsi da wani hayaniya da wani tashin hankalin da la'alla zai rasa imanin shi kwanan makamancin wannan to mazalla yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan ya rayar da shi in rayuwar ci alheri ya amshi rayuwar shi idan ya zama mutuwar ci alheri mazalla ƙara da ce Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada Allah ina roƙonka jin tsoronka fil ghaibi a fake wa shahadati kuma da a bayyane kenan ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya arzubta ka da haka yanda ake ganin ka a waje akan alaman cewa kana da tsoron Allah to haka in ka keɓance kai kaɗai daga kai sai ubangijinka al'amarin haka yake ba zamanto cikin mutane masha Allah tabarakallah in ka koma gehe kuma sai yanda hali ya bada to wannan duka bawa ya nemi tanyo ya nemi agaji a wajen Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi daga cikin bayan da za su rika kiyaye dokokin Allah ko a bayyane ko a boye Allah subhanahu wataala ya taimake mu was'aluka kalimatal haqqi Allah ina roƙonka kalma ta gaskiya fi rida wal ghadab a halin yarda da halin fushi a lokacin da nake yarda da mutum zan faɗi maganar gaskiya akan shi a lokacin da nake fushi ma da shi misali ko da wani abu ya haɗa mu to ba zan mishi ba ba zan mishi zalunci ba zan faɗi abin da yake gaskiya ne akan shi sannan ya ce wa as'aluka alqasda fil ghina wal faqri ya ubangiji ina neman ina roƙonka alqasda alqasda shine takaituwa yani ya zamanto na takaita ko kuma na daidaitu fil ghina wal faqri a cikin abin da yake wadata ce da halin da yake na talauci ne ya zamanto dai hali na hali ne daidaitacce Allah ina roƙon haka kenan kai ya zamanto a baka irin wadatan da ya wuce gona da iri wanda zai sa ka fanɗarewa Allah subhanahu wataala wanda wannan kuma da yawa yana faruwa mutum idan ya yi kuɗi suka yi kuɗi sai daga cewa ma kamar kuɗin ma da ya samu dole ne ya same su ya cancanta ya same su shi ya same su saboda ya kama haraka kaza saboda ya kama hanya kaza kuna makamancin wannan duka ya mance da cewa Allah subhanahu wata'ala ne yake badawa haka kuma wal faqri Allah ina neman ka ka bani me kira tsaka tsaki a cikin abin da ya shafi talauci Allah karka jarrabe ni da talaucin da zai hudda daga cikin hayyacina to duka manzon Allah yana roƙo Allah subhanahu ta'ala a cikin sallar shi wa as'aluka na'iman la yanfad Allah ina roƙonka ni'imar da bata karewa ni'imar da bata karewa Allah ka mun ni'imar musulunci Allah karka sa wannan ni'ima ta kare a wajena Allah ka mun ni'ima na kaza Allah karka sa wannan ni'ima ta kare a wajena saboda ni'ima an ta gushe ba kowa ba yake tabbatuwa wani daga nan sai ya fada gidan 'yan tsubu da bokaye yana ga cewa kamar anan ne zai samu warwaran matsalar da ya fada a ciki wani kuma idan ni'ima ta gushe gabaɗe ma sai kafircewa Allah kwata-kwata don haka duk abin da Allah mana na ni'ima muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dawwamar mana da wannan ni'ima kuma ya ƙara mana sannan maza Allah ke cewa as'aluka qurrata aynin la tanqadi Allah ina roƙonka ka bani qurrata ayn abinda idanuna za su kalla su ji daɗi wanda la la tanqadi abinda baya yankewa wanda kuma a cikin iyalinka a cikin aikinka a cikin kasuwanka a cikin kaza abinda za ka kalla idan ka ji daɗi babu ma kama abin da ya shahi kamar iyali a ce yau ga ɗanka yana karanta ƙur'ani ga ɗanka ya samu nutsuwa ya samu tarbiyya ya samu kimtsuwa wannan wani abu ne wanda duk uban da ya kalla ya kalli ɗan shi akan haka nan wallahi zai ji daɗi wannan shine qurrata ayn kaga ga ka aiho wasu yara suna ma Allah sujada a wannan dole zaka ji daɗi wani da gaske to hanyoyin da za su kai mu zuwa ga wannan sune dai ake sakaki so da yawa za ga mun kula akan abin da ya shahi rayuwa ba dora su akan harkokin rayuwa ya za a yi su yi kuɗi ya za a yi su yi wane ne wannan bai da ba laifi bane ba amma babban manufanka ya zamanto a ce gidanka ga wani kamar wata wani mujtama'a ne wata mu'assasa ce wata cibiya ce wadda kawai Allah ne ake bauta ma wannan tabbas zaka ji daɗi Allah arzuta mu da haka wa as'aluka qurrata aynin la tanqadi haka kuma wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada Allah ina roƙonka da ka yardar da ni bayan abin da ka zartar mini kenan duk abin da ka zartar akan akaina ya Allah ina as'aluka rida ina roƙonka Allah ka bani yarda akan abin kenan duk abin da Allah hukunta maka mai daɗi ne mara daɗi ne to Allah ka bani yarda saboda akwai da yawa wanda a kadara ta alheri ita ba fiye samun matsala da ita ba amma kadara ta abin da ya shahi sabanin alheri na sharri to na ake kai ruwa ranar da mutane nan da nan sai ga mutum ya raba kafa kuma ya samu shaidannu mutane su rika ce mashi ai sai ana raba kafa ya za a kai ka ce tahiya ɗaya za ka yi ai baya yiwa ai wacce wacce wa ai wane wane ma lokacin da aka yi kaza ai kaza aka yi wanda wannan da yawa yana faruwa idan wata musiba ta zo ba kowa yake iya juriya ba Allah subhanahu wataala ba mu ikon jurewa wa as'aluka bardal aishi ba'da al maut Allah ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa wanda wannan kuma shine manufan duk wani mutum mai imani ya za in ka kwanta haƙarƙarinka ya an ajiye shi a ƙasa to zaman to a ce ka wanye da Allah subhanahu wa ta'ala lahiya tambayoyin da za a maka zaka iya bada amsa akan su wanda kuma bayan wannan ni'ima ce za ta rika zauwa bayan ni'ima ila har zuwa tashin kiyama wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika Allah ina roƙonka ka arzuta ni da ladzatan nazari jin dadin kallo ila wajhika zuwa ga fuskarka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan kuma ya tabbata cewa dukkan wani mutum mai imani a gobe kiyama zai ga Allah subhanahu wata'ala yan aljanna a lokacin da suke cikin aljanna Allah zai ce shin alkawalin da na muku na cika muku za su ce tabbas abinda ba su zata ba su yi tsammani ba sun same shi a cikin gidan aljanna sai Allah ce musu da saura Allah sai ya yi hijabin da ke tsakanin shi da bayi ya ba da ba ma wannan bayin dama na su yi kallo su yi dubi zuwa gare shi idan suka yi dubi zuwa gare shi za su manci aljannan da ni'imar da yake cikinta saboda kallon Allah subhanahu ta'ala ganin Allah kuma ya yi aljannan da abin da ke cikinta daɗi Allah subhanahu ta'ala ya arzuta mu da haka shine ta Allah yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira lalle tabbas wasu huskoki a gobe kiyama suna kyalli me yasa ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta Allah yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada na ga waɗanda suka kyautata alhusna ita ce gina aljanna wa ziyada wannan ƙarin shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala Allah samu daga cikin ɗan za su gan shi to duka wannan mazalla yana roƙon Allah a cikin sallah wannan har yanzu ba a yi sallama ba wa shauqa ila liqa'ika ya ubangiji ina roƙonka ka arzuta ni da son haɗuwa da kai shauƙin haɗuwa da kai fi ghairi darra'a mudirra ba cikin darra'a cuta ba mudirra mai cutarwa ba kenan Allah ka sa in haɗu da kai salim alim kenan salim alim ku babu abin da ya wuce ka haɗu da Allah da imani ƙwarai da gaske saboda duk wani abin da kake ga cuta ne na duniya daga ka mutu shi kenan a nan ma ana faɗi abu a ce a ce ya jikin wani a ce ai ya warke ya warke kamar ya ya mutu cuta ya ƙare sannan kuma wala fitna wala fitnatin mudilla Allah ka amshi raina ba tare da na shiga cikin wata fitina ba mai batarwa wanda wannan fitintinu kuma ga sunan da yawa la sema irin wannan lokacin da muke rayuwa a ciki Allah subhanahu wataala ya kare mu daga dukkan wata fitina ya kare zuriyar mu ya kare al'ummar musulmi Allahumma manzo ke cewa ya Allah zayyinna bi zinatil iman Allah ka kawatar da mu da kawa ta imani Allah ka kawata mu da imani sannan waj'alna hudatan muhtadin Allah ka sanya mu zamanto hudatan shiryayyu muhtadina sannan kuma masu kokarin shiryar da wasu to wannan iya daga cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kafin ya kai zuwa ga sallama kaga al'amarin iya da girma shi Ammar ana ga yayi sallar da ya takaita sai ya ce a wannan ho bayan ho bayan duk abin da ake na sallah yanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi amma kuma Allah gashi nan ya zo ya karanta wannan addu'a take duk da irin tsawon da take da amma suke ga cewa kaman ya takaita wanda kuma wannan iya da alaƙa da yadda mutane suke yin sallah ya danganta da yadda mutane suke kowane yanayi da irin nashi al'umman da ya kamata kuma da yadda ya kamata a jagorance su da ya zamanto matasa ne da sauran abubuwa makamanta wannan kaga da an yi mai tsawo ba wani matsala ba ne amma zamanto akwai mutanen da suke sun gaji akwai wanda da ke ke tsayuwa da sauransu kaga an kai tsayuwa mai tsawo ko aka yi sallah mai tsawo zai ta gayyar shiga cikin wani yanayi to kuma da an ce a haffafa ba ana nihin ba kuma a hudda sallar daga cikin yanayinta a zo a yi wufufu to wannan wufufukin da za a yi shi ma zai gaje da wanda bai da lahiya ko bai tsohon saboda ya zo ya tsaya kahin ya gama tsayuwa tuni ka tahi shi kahin ya isa ma kai ka taso kuna makamanta wanda kaga kawai halarci zaka bashi mazalla sallallahu alaihi wasallam addu'a ta tara yana karanta allahumma inni as'aluka ya allah بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم مازال إنا اللهم يا الله إني أسألك إنا رقونك يا الله يا الله wannan bawa ya rika kiran Allah ya Allah duk halin da ka shiga in ka kira ubangiji subhanahu wataala zai amsa maka da haka mu nace akan roƙon Allah matsalan mu so da yawa muna da karancin addu'o'i muna karancin addu'o'i wanda irin wannan addu'o'i kuma ba wani abu ne wanda jama'i a ka koma gehe ka samu wani lokaci la siyama irin kaso na ƙarshe na cikin daren nan ka ɗan ja jikinka ka tashi ka yi alwala ka koma gehe ko na fila raka a biyu ka yi ka ɗaga hannu ka roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala daga kai sai ubangijinka kaɗai ya san abin da ya faru lalle tabbas ubangiji subhanahu wa ta'ala zai biya maka bukatanka kuma zai saurare ka amma sai ga mutum yana ta rayuwa ba zai daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala ba kaga tabbas akwai matsala ko kuma idan ya tashi addu'a zai yi irin addu'ar da kuma ba irin ta manzon Allah ya karantar ba kaga nan ma bai so amsa ba ka tashi ka bi karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa yanda manzon Allah ya karantar ya dora mutane to ya zamanto akan wannan ne zaka dora a lokacin sai ubangiji subhanahu wataala ya amsa maka addu'a saboda sharadi ne na duk wani aikin ibada in kana so a karba to sai kai shi akan tsarin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah in bi annaka al-wahid Allah kai ne daya daya al-ahad al-ahad shi ma dayan ne as-samad wanda ake kai bukata zuwa gare shi allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai aifa ba sannan kuma ba aihe shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad sannan kuma babu wani wanda yake daidai da Allah subhanahu wata'ala ko tsara wannan duka take ne na Allah wanda shi kadai yake da wannan banda shi babu wanda yake da wannan shine Allah shine ce yake ta hal ta'lamu lahu samiya duk kahurcin kahurci da ake ka taba jin wani mai sunan shi shi sunan shi Allah babu al alwahid Allah shine alwahid shine al-ahad shine as-samad sannan daga cikin siffar shi ubangiji lam yalid wa lam yulad bi aifa ba ba aihe shi ba sannan wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani da yake tamka ga Allah subhanahu wataala babu shi kaga wannan duka jinjina ne da yabo ga Allah subhanahu wataala da siffin tashi da siffofin shi wanda duk mutumin da kuma ya tashi yin addu'a ya yabi Allah subhanahu wataala haƙiƙanin yabo yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka bukatar shi ya kare ya rihe da salati ga manzo Allah wannan mutum addu'a shi amsassa ce tabbas an taghfira li dhunubi Allah ka gafarta mini zunubaina innaka antal ghafurur rahim Allah lalle kai ne mai gafara sannan kuma mai rahama wannan shi ma iya daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a lokacin da yayi tahiyya yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kahin ya kai inda zai sallama sannan addu'a ta gaba manzon Allah yake ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda Allah ina roƙonka bi anna lakal hamda saboda godiya ta tabbata a gare ka ubangiji shine ya cancanta a gode mishi saboda shi samar da mu daga babu sannan kuma dukkan wata ni'ima da muke jin cewa ni'ima ce ta ubangiji ce komi da kake gani na Allah ne babu wani abin da asa asadatan a ce wani ne ya halicci abin babu shi sai dai a kawo wani Allah a hada kaza a hada kaza a hudu kaza ko na makamancin wannan la ilaha illa anta sannan wanda zai kamo ya haɗa shi ma mai halittar Allah ne la ilaha illa anta Allah babu wani abin bauta ba suka cancanta sai kai wahdaka Allah kai kaɗai kake la sharika laka baka da abokin tarayya almannan Allah shine yake ya munnu ala ibadi yake kyauta ga bayin shi duk abin da ka gani Allah ne yake yi Allah shine yake kyauta ga bayin shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana daga cikin kyaututtukan da ya mana ya badi as samawati wal ard Allah shine makagin sammai da kasai ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin daraja da karamci ya hayyu ya qayyum ya rayayye tsayayye akan al'amarin bayi inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allah ina roƙonka aljanna Allah ka kare ni daga gidan wuta mun kai nawa yanzu saura ɗaya ko to mu da sata na'am sai addu'a ta ƙarshe daga cikin waɗanda malai ya kawo anan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su a lokacin da yake zaman tahiya na'am Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka bi anni ashhadu Allah ina mai shaidawa ni annaka anta Allah Allah lalle kai ne Allah la ilaha illa anta babu wani abun bauta fusa ka cancanta sai kai al'ahadu ɗaya ɗaya as-samad wanda ake kai bukatu zuwa gare shi duk bukatan da kake da ka kai ta zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah shi ke raba bawa da matsala ba wanda isa yayi maka damuwanka da matsalolinka in ba Allah subhanahu wataala ba ka nema a wajen Allah kuma Allah iya nan hayyun ne qayyumun ne kuma sannan yujibu da'awat yana amsa duk wanda zai kira shi allazi lam yalid ubangiji subhanahu wataala bai aifa ba walam yulad ba aihe shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad sannan kuma babu wani wanda yake tamka ko tsara ga Allah subhanahu wataala nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan waɗanda su ne daga cikin irin kalan addu'o'in da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a lokacin da yayi tahiyya da abin da zai kahin sallama da manzon na karanta wannan abubuwa yanzu zamu ji kuma mi mazalla ke karantawa bayan sallama insha Allah a karatu mai zawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم
amma malam limamin da baya karanta waɗannan addu'o'i نعم